الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 136 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya muna cikin wato suratul hadid kenan za mu tashi ne a taujihi a aya ta 24 amma dole abin nan taujihi a aya ta 24 amma dole sai mun koma aya ta 20 da biyu don saboda karatun ya samu a samu fahimtar karatun yadda ya kamata Allah ce to ma asaba min musibatin babu wata musiba wadda za ta abku fil ardi a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a cikin kawunanku illa fi kitabin face tana cikin littafi min qabli an nabra'aha kafin ma mu halicci wannan wannan yana nuna cewa babu abin da zai faruwa sai Allah ya san shi kuma dama Allah ya rubuta shi an gane ko bayan ilimin Allah sannan Allah rubuta abuwa cikin lauhin mahfuz an gane ko to inna zalika ala Allah yasir wannan ala Allah sai ka ce gun Allah ba a cewa saman Allah la yajuzu isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan yasirun abu ne wanda yake mai sauki inna zalika ala Allah yasir kuma da yace bai ce inna zalika yasirun ala Allah ba ko ba ka bari to ala Allah ga Allah ne kadai yasirun yake mai sauki domin gabatar da Allah din zai ruga ga Allah din yake sauki gare shi an gane ko yawwa sai ce mi mi yasa Allah ba ku wannan labari likai la ta asau alama fatakum dan kakkai bakin ci game da abin da ya kubce muku an gane ko akwai can cikin suratul taghabun ma asabu musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba likai la ta asau alama fatakum dan kakkai bakin ciki game da abin da ya kubce muku kasan Allah ya rubuta wala tafrahu bima atakum dukkan alfahari da abinda Allah ya baku tunda Allah riga ya rubuta ba kokarin ka da ba dubara ka ba sanin banya bane ka sa ai arziki akwai wani ya riga ka sanin banya ya hi ka dudurba durba da cuwa-cuwa amma bai kuɗi ba galibin masu wayo ma ba su ka arziki ba wawaye su daga arziki a duniya wanda yake yawan saboda shi wawa mai yawan mai da al'amarin shi ne ga Allah shi ko mai wayo kullun yana mai da al'amarin shi ne ga wayon shi shi yasa da wuya ka rubutun da wayo ya arziki an gane ko amma mutumin da bai dauki kai komai sai ga yayi arziki saboda shi bai cika daukar sai dubara shi ta hidda shi ba yana dangi dai gurguru to tawakkalin shi ga Allah sai sa Allah ba shi arziki ina ba na fahimta ka wallahu la yuhibbu kull mukhtalin fakhur Allah bai son mai takama fakhurin kuma mai alfahari an gane ko to sai Allah ce mi wallahu la yuhibbu kull mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan mai takama sannan kuma mai mi mai alfahari saboda in kaga mutum na takama kenan ya mance da Allah ne yake bayarwa in kaga mutum na alfahari ya mance da mi da Allah subhanahu wataala yake mi yake bayarwa an gane ko yawwa malaman da suke zancen ilimin balaga in ka diba cikin majallatu tadabbur a safha ta 82 suke cewa minal muhassinatil ma'nawiyya yana daga cikin muhassinat abinda ke kyautatawa al-ma'nawiyya na ma'ana abinda ke kyautata ma'ana in ana magana kasan su malaman balaga suna kallon ya za a cewa gan magana ta kai babban mataki an gane ko na kyautatawa sun ka ce akwai at-tibaqu malam misbahu at-tibaqu asalin shi daga at-tabaqu na kamar faifai to ana amfani ita kamar abinda ya zama to daidai wa daida awil mutabaqa ko ko su malaman balaga suna kira ta al-mutabaqa an gane ko ko kuma awit tadaddu malam misbahu shine at-tadad wasu na kiran shi at-tadad kishiyoyin juna awit takafu wasu malamai suna kiran shi at-takafu malami su babu suna nafa ga sunan dai sun ka ce to ga hosta da shi abin da ake nufi wa huwa jam'u baina ma'ana yayi shine a hada ma'ana biyu mutaqabilaini masu fuskantar juna ana yi ko yana da kyau in abu ya shahi abu biyu a kawo biyu ka a kawo guda a bar guda to nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce mi in muka duba sun kawo abu guda aya guda biyu karkashin wannan ka'ida ta al-muhassinatul ma'nawiyya da Allah ya ce mi misali a cikin suratul abin nan suratul an'am aya ta 122 inda Allah ya ce awaman kana maitan shin wanda ya kasance matacce sai ce mi fa ahyaynahu sai mun karayar da shi kaga mutuwa da rayuwa kishiyoyin juna ne wa annahu huwa amata wa ahya kaga ne na kyautata magana sun kace kuma kazalika al-ayatul qur'aniyya duk da yake su sun ce qira'a ta maitan qira'atu takhfifi an gane ko qira'atu takhfifi wanda aw mun kana mayitan an gane ko tunda qira'an mayitan sabani ne shin nan tana nufin mutuwa ko wanda zai mutu to ita ko qira'a ta abin nan anan likai la ta'asau alama fatakum sai ce mi wala tafrahu bima atakum ina fata an fince ni to da Allah subhanahu wataala ya ce likai la ta'asau alama fatakum don ka kuyi bakin ciki game da abinda ya kubce muku wala tafrahu kuma don ka kuyi farin ciki kuyi alfahari bima atakum game da abinda Allah ya baku qira'ata abu amr ibn al-ala ya karanta bima atakum an gane ko da abin da ya zo muku kenan ga kuyi alfahari da abin da ya zo muku na dukiya shine atakum shi ko atakum a qira'atu jamhur game da abin da Allah ya baku sun kace to an hankalta ma qira'ata likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum qira'ata abu amr ibn al-ala kenan sai da manto ata yuqabiluhu al-faut ko baka da bani abin da ya zo maka da abin da ya kubce maka an gane ko wa yuqabilu al-fauta abinda ake ya kubuta abu ya tsere ma al-idraku shine rishika ka samu abu wa huwa al-ityan wal ma'ana kenan ma'ana la tahzan ala ma fataka kakkai bakin ciki game da abin da ya kubce ma wala tafrah bima adrakaka kakkai alfahari da abin da ya cin ma ya same ka au ataka ko ya zo maka mun ji wannan da kyau to kaji cin wannan qira'a akwai abin da ake cewa ibahu malamin subahu kaji suna ne ka karanta al-balaghatul wadiha akwai ka'idodin balaga ka karanta ka'idodin ka haddace su ka gane su wallahu ta'ala a'lam to sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai son dukkan mai alfahari an gane ko mukhtalin mai takama fakhur wanda yake wato abin nan ne mai alfahari Allah ce alladhina yabkhaluna sune waɗanda suke yin ruwa kaga fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar wa ya'muruna an-nasa kuma suke umurtan mutane bil bukhli da ruwa akwai kira wa ya'muruna an-nasa bil bakhal an gane ko yawwa sai da manto abin nan ima kira'a ta hamza da kisa'i da kharfu ya'muru nasu bil bakhal to da al bukhl da al bakhal dum anasu daya kama ad-da'f da ad-da'f dum anasu daya rawi take nufi muna gane ko to wa man yatawalla duk wanda ya juya ya bada baya fa inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid allah shine al-ghaniyyu mawadaci al-hamidu wanda yake abin godiya an gane ko yawwa to wannan idan muka duba a nan wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani da imam ibnu amir ad-dimashqi sun karanta wa man yatawalla fa inna allaha al-ghaniyyu al-hamid babu huwa qala misrahu yanzu da ka dauki qur'ani wanda aka rubuta da warshi ko qalun da kana dubawa babu huwa nan sai ka ce subhanallahi wanga qur'ani yalla yahuda na sun karge wani abu tambayi malamai su gaya maka cewa akwai ga kira ko babu kina daga cikin kuskuren da mutanen mu suke yi to idan muka duba karkashin wannan aya a majallatu tadabbur a shafi na wato 48 zuwa shafi na 49 sun kawo bayani a karkashin wannan aya suke cewa misali mu'akkidatul kalami kasira abubuwan da suke sawa a karfafa magana a cikin yaren larabci suna da yawa minha inna akwai inna walakinna da lakinna da lamul ibtida'i lamul ibtida an gane ko lamul ibtida'i kamar yanzu an ce muhammadun jalisun kace la muhammadun jalisun kuma in inna ta shiga sai ta tumanye ta kuma cikin khabar sai sa ake ce mata muzahlaqa ta yi ta lallabe ta kuma cikin khabar inna muhammadan la jalisun baka cewa la inna muhammadun jalisun ba ba lamul ibtida'i da inna ba su haduwa wal qasami da rantsuwa shi daga cikin abin da ke karfafa magana an gane ko wal hurufu za'ida da harufa waɗanda an ka ƙara nan suna nufin harufa waɗanda an ka kawo su don ƙarfafa ma'ana sila ake kiran su wasmiyatul jumla da jumla ismiya kama ka ce muhammadun jalisun ya fi ƙarfin ma'anar ga ce jalasa muhammadun wal khabarul muradu bihi al insha da labari wanda an ka bayar amma ba labarin ake nufi ba umurni an ka bayar ko hali kamar wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini ka gane da an ka ce wal walidatu iyaye mata yurdina auladahunna suna shayar da 'ya'yansu amma asali magana walwali za su li yurdi'na auladahum hawlayn kamilayn wa damirul fasli da kuma damiri na fasali tsakanin mubtada da khabar sai a kawo huwa an gane ko kaga fasli ne domin ya rarraba tsakanin fasala bainal mubtada wal khabar to kamar yanzu qira'a nan inda Allah ya ce man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyul hamid a qira'a ta jamhur banda nafi'i da Abu Ja'far da Ibn Amir akwai mi akwai ta'kidi domin ana iya cewa wa man yatawalla fa inna Allah al ghaniyul hamid sai an kace fa inna Allah هو الغني الحميد قال مصباح إيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم بيتي كنت الرقيب عليهم انت ان كاga tazo mi litta'kidi sannan da muka duba har yanzu a cikin majallatul tadabbur a shafi na 69 nan ma sun ƙara wani bayani karkashin wannan aya inda 68 69 inda sun kace min asalibil hasri malam misbahu yana daga cikin uslubi na alhasr sha makancewa abinda ke nuna an sha makanci ta'riful mubtada wal khabar mubtada da khabar su zamanto ma'arifa ne an gane ko yanzu in nace muhammadun alimun nace muhammadu mai sani masani ne amma in nace muhammadun al-alim ina nufin babu mai sani sai muhammad amma ina nufin babu mai sani irin nashi cikin mutane wa lamul istighraqi da lamul istighraq ita ma tana nuna mi al-hasr an gane ko lamul istighraq wadda ta ta nuna kenan abu ya haɗe kowa da kowa ko ya haɗe komi da komi ita ce aka ce lamul istighraq malam misbahu wa damirul fasli da damirul fasli damirul fasli kuma wanda muke bayani can hodin nan inda ya zo tsakanin mubtada da khabar to bari mu bada ka'ida cikin qur'ani a alqur'anance sun ka ce wa min shawahidil uslubi tsani kina daga cikin shawahid na uslubi na biyu an gane ko kamar da an kace ta'riful mubtada wal khabar an kace fa inna allaha an gane ko al-ghaniyul hamid aqra'ata ibn amir da abu ja'far da nafi' fa inna allaha al-ghaniyul hamid an gane ko to kenan yadda ake son a ce fa inna allaha al-ghaniyul hamid la ghayruhu Allah shine awwadatacce hakikanin wadata kuma Allah shine wanda ya cancanci a yabe shi saboda Allah bai dauki da sifa ta tawaya ko guda amma duk wanda ba Allah ba akwai inda ana yabon shi akwai inda ana bi ana zargin shi duk wanda ba Allah ba shi na da yan wadata wani bangare wani bangare bai da wadata kai sai mutum da kuɗi amma bai da yaya sai ka shi ta dauko yayan yan uwan shi kaga ashe talaka ne wajen wannan yayan kaga turawa sun kace kato shi armi kato mace ta aure mace sai sun kace a zo Afirka gidajen marayi SOS yaran da an kai suwa a dauke su a kai su turai da wani dalili kai da kace kato shi armi kato su zama da can su ta ce yasu nan da shekara 30 mu ga yadda za a kwashewa a to mu ne an ba su son mu yawa son su kai wai matasan musu dauki wannan akida sai mu zama tuba mu yawa shi dan afirka zai rawar tambada Allah kai wani tsaki an gane ko to shi ko wa min shawahid al uslub al thalith uslubi na uku da sun ka kawo kenan damirul fasli an gane ko tunda sun kawo ta'riful mutada wal khabar shine na farko lamul istighraqi to ba mu dauki mutada wal khabar saboda bai da alaka da ayar shi ko damirul fasli sai sun ka kawo qira'ata jamhur wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid ka gani an kawo huwa damirul fasl sai sun kace to kenan yanzu an karanta da huwa kenan asalin jumlar wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid la ghayruhu la ghayruhu sun kace to dibo fa husira al-ghina an sha makance an takaitar da wadata walhamdu da yabo bi damiril fasl damiril fasl al-mufid lil hasr wanda yake nuna sha makancewa وجميع الأساليب تعرف بأسلوب الحصر an gane ko wa jami'u hadhihi al-asalib dukan waɗannan na uslubin ana kiran su tu'rafu bi uslubil hasri ana kiran shi uslubul hasr uslubi na shamakan cewa amma bil fahwa in an ce alfahawa na ranar nufin albafu abinda an ka fahimta domin fahimta shi na an kai in an ce Allah shi kadai ne yake da wadata kenan mafhumuhu ba wanda yake da wadata in ba Allah ba sun ka ce to fa'idatu kullu hasrin kowane hasri yufidu tawkid yana bada fa'ida da ma'ana ta tawkidi karfafawa an gane ko kenan duk hasr matsayin tawkidi yake amma wala aksa ba duk tawkidi ba yake hasr intabi sun ka ce wa alaihi shi yasa akan wannan falam nastafid ba mu fahimta ba min inna daga inna fil ayati a cikin ayat da ta gabata inna Allahu al-ghaniyyul hamid al-hasran wata ba da hasr ba ita inna ba ta ba da hasr tana ba da ta'kidi amma hasr yana ba da mi yana ba da ta'kidi kuma yana ba da mi yana ba da hasr an gane ko yawwa to kinan nan yanzu ga aya in mun duki qira'a ta jamhur hasr nawa akwai biyu wa man yatawalla fa inna allaha kaga huwa damirul fasl hasrna huwa al-ghaniy kaga inna allaha allahu ma'rifa ne al-ghaniy ma'rifa ne nan ma hasr ne kenan ya ba da hasr na wadata ga Allah da yabo so biyu to in ba karanta balaga ba ba san yadda usulumin balaga yake ba yaushe zaka san nan akwai hasr guda biyu komai zaka gani ba Allah ya taimake mu to to aya ta gaban da zamu doka waɗannan ayoyin duka babu tawjihul qira'ati ya gabata a cikin su kamar aya ta rusul inda Allah ce wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib Abu Amr ibn al-Alamun ce na karanta wa rusuluhu da kuma sun makafaina ala atharihim bi rusulina jamhur suna karanta bi rusulina Abu Amr ibn al-Alamun karanta bi rusulina duk dai ma dan bata canzawa kuma da inda Allah ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim nubuwata imamu nafi ya karanta da annubuwata mun ce wasu malamai sun ce duk ma'anar su daya mun sha bayanin wannan da nubuwa da nubuwa wasu sun kace kenan duka daga bada labari wasu sun kace annubuwa daga annabuwatu ne shine asharaf daukaka shi ko annubuwa bada labari kuma duk annabi yana bada labari kuma duk annabi ana bashi labari ana ganewa ko yawwa to waja'alna fi dhurriyyati man nubuwata wal kitab ana zama mai hadda alqur'ani sai shi hattara ana aya ta 26 a cikin suratul an'am da Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ستمي وهبنا له إسحاق ويعقوب كو كلنا هدينا كو ونوان هدينا من قبل ستمي ومن ذريته شن ذريته هي كما زوغ إبراهيم كو شن زوغ هنا كما زوغ النبي له annabi ruhu saboda shine mi aqrabu mazkur shine an ka ambata to amma dama Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu hukul baqina zuriya adam ne ce ta yi saura don haka don annaba sun mutunci zuriya ta yi ba abin mamaki bane tunda shine al'abu sani wanda ake cewa uba na biyu wasu malamai sun ce a'a annabi ibrahim na ake magana kan shi kissar ta annabi ibrahim ta dan haka da an ka ce wa min zurriyatihi ad-damir yarji ila ibrahim don shi kanshi ake magana shi nuhu shigowa na yi tunda an ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wasu malamai sun ce kai in ka ga dama ka maida shi zuwa ga ibrahim in ka ga dama ka maida shi zuwa ga annabi nuhu duk dai don mi don Allah ya ce ga aya nan karara wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima ba ga su guda biyu wa ja'alna fi zurriyatihima wa tadurriyatihima ta haka kabar rigima to Allah ce an sanya annabta da littafi na ana nufin littafai na aljinsiya ce don ba littafi guda ne an ka ba su ba fa minhum muhtadin daga cikin su akwai wanda ashiriyayye wa kasirun minhum fasiqun da yawan su kuma fasikai ne kina yan kadan ne sun kabi abin nan abin iyayen su sannan na aya sun makaffaina ala asarihim ko bi rusulina abu amr na karanta bi rusulina mun yi bayanin wannan amma can cikin suratu al-ma'ida wa qaffaina ala asarihim an gani ko sai kai hattara kina in kana cikin ma'ida ka kawo mu wawun ka ce wa kaffaina ala asarihim ba sani ko mun fahimta ba in kana cikin suratul hadid ka ce summa kaffaina mun gane ko don ka ya tara wajen har da alqur'ani yana daga cikin wurin da ake iya kawowa cikin suratul ma'ida wa kaffaina ala asarihim bi isa ibn maryam an gane ko nan kuma summa kaffaina ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryam sannan nan wa atainahu al-injila waj'alna fi qulubil ladina tabauhu can kuma wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin to sannan kalma ta ridwan ita nan وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله آه إمام شعبة يا كرمتا إلا ابتغاء رضوان رضوان الله أنغاريكو يوا da waɗanda wadan suka ce a'a ai bid'a tana da kyau dan Allah ya ce ibtada'uha ma katabnaha alaihim to tunda Allah ya ce bai wajabta maka ba ruhbaniya mutun ya zauna bai cin abinci mai kyau bai auren mata suna waɗannan kiristoci suke ce ma le père de lucien Allah ya ce ka ci ka yi aure ka ce annabawa su yi aure ka ce kai baka aure in annabi isa mukaddata annabi isa bai yi aure ba da yahaya kamar da suke cewa to mahiyanci annabawa sun yi aure kuma ka zauna ka cika koshi ka ce baka yin aure kaga dole ka shiga zina da luwadi shi yasa manyan manyan fada na turai aka ta kama su da luwadi Allah kai mu da tsari yanzu kuma matocin mata ta katolika wadda aka gani suna yan ra'ayin da kau su ma sun ce luwadi ya halatta amma coci na afirka har yanzu sun kiya sun ce a eh yan afirka ba su yarda mallan mutum yau mallan mai suwahu dan afirka ga yarda a ce mai shi dai na aure da kuma bai kato da mace ta nemi mace ba yan maɗigo yan siyasa turai na sun kaga yan luwaɗi sun shigo su kuma yan siyasa turai suna burge su saboda in sun ka yada wannan a afirka da kasashen laraba kenan al'umma ba za ta yi yawa ba kenan za su samu damar ta arziki shi sa yan siyasa suke goyon bayan su su kuma da waɗannan tambadaɗin mutane da waɗanda ba su wata kima gare su ba an gane ko ita ko coci yanzu dama a turai a ƙa'ida addini shine gaba sannan jagoranci an gane ko ya biyo baya don jagora in bai da ilimi dole ya tambayi masu addini su gama addini ya ce sannan kuɗi su biyo baya an gane ko to a turai kuma yanzu a'a 'yan siyasa su ne gaba an gane ko masu kuɗi su ne mataki na biyu saboda suke musu kamfen su ba da kuɗi su ko mallaman coci suna an na uku abinda 'yan siyasa turai suke so da masu kudin turai shi za su bi mu kuma musulunci a addini shi ne gaba da mai kudi da mai mulki da talaka kowa karkashin doka Allah yake in ba abin wannan ba addinin Allah za a yi ba ku tai can ku yi naku mun koro mu namu bakin take ga shi yasa ko a nan kasashen musulmi za ga malaman da suka zan yaran masu mulki da yaran masu kudi karshe suna kokarin bata addini kai ba a ce ka zo kai fadanci ba cewa an kai ka zo ka faɗi abin da Allah ya ce in ka faɗi abin da Allah ya ce ka kare aikinka amma sai ka zo ka ce a ga yadda za a yi ayi aya ta wuri ta dace da abin da wani mai kuɗi ke so kuma mai mulki to ina addini kuma babu addini shi halaka turai Allah kai mana tsari don haka babu zancin wata bid'a wadda a hasana a'a an gane ko ko da an ce ma abu bid'a hasana ne in yana da asali cikin addini ba bid'a bane amma suna kafa hujja wai da ni'matul bid'atu hadhihi da sayyidina umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi nan bid'a ce lugawiyya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar qiyamul layl ko tarawih kuma yayi ya taba limanci ya jagoranci mutane to da an ce ne mutul bid'atu hadihi saboda an hada sabai akan limami daya bayan ne bid'a din an gane ko don haka wannan bid'a abinda an ka kira aka sassan addini kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu bid'atin dalala don haka in ka ji an ce bid'a hasana malaman da ba sun ka ce suka ce akwai bid'a hasana kawai istilahi ne sun kai bid'a ce wato nan a cikin addini in abu akwai shi ba a kira shi bid'a kawai istirahi ne sun ka ɗauka eh shi usman ɗan fodiyo cikin littafan shi na cewa akwai bida a hasara ko ba ka ba ba shi kaɗai ba akwai wanda sun gabace shi wannan lokacin suna istirahin bida a hasara an gane ko shi ma iskewa ya cikin littafin magabata ka a ɗora mashe ko nauyi shi kaɗai amma istilahi babu bida a hasara in dai abu addini ne addini in ba addini ba ne ba addini eh imamu suyuti eh to ai imamu suyuti ya ya ya gabace shi Usman dan Fudu an gane ko mm an gane ko ba sani ko mun ba don aka wannan kokari ne na kare waɗansu abubuwa ba ma cewa ijtihadi na sun kai kuma sanya ma abu suna ba shi ake hankalta ba yanzu mutum ya zo ya ce malami ya ce abu bid'a hasana ne an bincika cin addini akwai shi sai ta kawai istilahi ne ya dauka ce hasana amma fil haqiqa ba bid'a bane mun gane ko ta haka zamu samu mafita wallahu a'lam to yanzu dai mun zo karshen ayoyin da zamu taujihin su a cikin suratu al-hadid don za mu kuma cikin suratu wato abin nan suratul eh, al-mujadala in an ce muda- mujadala ba al-misrahu masdar ne jadala yujadilu mujadalatan kinan surar da ake bayanin jayayya a cikinta ko ko suratul mujadila suran mace mai jayayya sai da mutu ismul fa'il an yi wa dalon kasra an gane ko al-mujadilatu mace mai mai mai jayayya to dama akwai matar da ta yi jayayya tun da bayanin ta yazo nan ko kuma ta yi jayayya bana ta tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bari mu dauki eh, ayoyin da sun ka zo da tawjihul qira'at a cikin su abu na farko kana iya dubawa cikin alqira'at wa asar wa fi tafsiri wal ahkam a safha ta 186 waɗannan ayoyi Allah ce kad sami Allah tabbata Allah ya ji kaulan lati tujadiluka maganar wannan mata da take jayayya da kai take tattaunawa da kai fi zauji ha game da sha'anin mijinta an gane ko kaga dan qur'ani ne bai san wannan mata ba bai san yadda ta yi jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai an koma cikin littafai sai a ga sunan matar haula da kuma dalilin da sa ta yi jayayya da mijinta eh, da- da- da abin nan da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin mijinta an gane ko wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawarku inna Allah sami'un basir Allah sami'un mai ji ne basirun kuma Allah mai gani ne koko basirun Allah masani da daga basira muna ganewa ko to ina waɗanda ga cewa yan boko musulunci bai kare haƙƙin mata ba ga ayoyi Allah ya sauko tun daga sama ta bakwai don kare haƙƙin mace wallahi musu Eh, Allah ya kyauta Allah ce to allazina yuzahiruna minkum min lisaihim waɗanda sun kai bihari daga cikin ku daga cikin ma- daga cikin ku eh, na matan su kenan daga matan su zihari imamu asim ya karanta yuzahiruna daga zahara yuzahiru muzaharatan mun gane ko yawwa shi kuma imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani ko da kuma imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta eh, yadhaharuna malamin bahu. shi yadhaharuna asalin shi yatazaharuna na sai an kamar da ta'un ta kuma za'un sai an ka ce yadhaharuna an gane ko to sauran qurra kuma eh, abin nan da imamu nafi' eh, al-madani da imam ibn kathir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yadhaharuna asalin yadhaharuna ya tazaharuna ne sai an kamar da ta'un ta kuma ba'un almuhimmu sun kai zihari mutum ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi ko ya ce in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da mahaifiya tai an gane ko ko kuma mutum ya ce eh, almuhimmu nan kamanceceniya ta fuskar ya nuna haramci ba kawai kamanceceniya ba irin ta wasa don mutum ya ce idon mata shi yana kama da idon eh, mahaifiya zai ba shi yake nuna cewa ba ya yi zihari Eh, saboda ana hankalta ma niyya kuma ana hankalta ma halin da ake ciki Eh, gan galibin zihari yana da kowa da yan akwai rikici an gane ko to shi kamar niyyar da ya so ya haramta ta ne an gane ko to sai Allah ya ce ma hunna ummahatihim su matan su dan sun kamanta su da iyayen su ai ba iyayen su bane in ummahatuhum illa allahi waladnahum iyayen su ba ko wadami ne iyayen su ba sai wanda sun ka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura suna fadan magana ce munkaran min alqawli magana wacce take mummuna wa zuran da kuma ƙarya wa inna allaha la'afuwun ghafur Allah mai gafara ne afuwun mai- mai yafiya ne ghafurun kuma Allah mai gafara sannan Allah ya faɗi eh, wanda ya zihari ga hukuncin su wallazina yuzahiruna mun faɗi yuzahiruna da sun karanta kuma eh, eh, yazaharuna da kuma yazaharuna don mun haɗu mun haɗe su kuma kadan bane waɗanda sun kai zihari dai a takaice daga azharu na bai sai an ka ce yuzahiruna ya kamanta ban matar shi da ban mahaifin shi sai Allah ya ce min min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo daga abin da sun kai ma'ana sun ka fada suna son su dawo kenan to fa tahriru raqabatin za su yantar da baiwa raqaba a san shi wuya ake nufi amma ba ba a cewa ka ka ka yantar da wuyan bawa a bawan ake nufi saboda bawa in an kama shi ana sami shi kukumi ne ga wuya shi yasa sai an kace ya yantar da wuyan shi utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu min qabli an yatamassa kafin su shafi juna an gane ko yawwa to wasu malamai sun ce sai mumina yan taddabawa mumini ko baiwa mumina dan wani wuri sai Allah ya ce fata hariru qabatin mu'mina ko wasu sun ce a nan sake ki ko ba mumina ba ana iya yantarwa min qabli an yatabasta amma kafin ya shafi matar shi ko su shafi juna zai yantar da baiwa an gane ko to zalikum tu'aduna bih wannan ne ake muku abi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani na ko kuma ya baku labari ne game da abin da kun ka aikata faman lam yajid wanda bai samu hali na yantar da baiwa ba shine kenan fasiyamu shahrayn sai shi azumin wata biyu mutatabi'aini masu bin juna min qabli an yatamassa kafin su shafi juna shaharai ne mutata bai ibadar islam ɗan shi'a sai sun ka ce shaharai ne an ka ce ba a ce 60 na yawon ba kina in kai azumin wata ɗaya malam islam kwana 30 sai ka ƙara na kwana guda sun ka ce to shi kenan in ka gada ma sai kai sauran wani ka gada ma Allah cewa yi shaharai mutata bai aini kenan in kai kwana 30 ka ƙara zai kai shaharai mutata bai aini sauran duwar ka gada ma kai kasan dan shi'a akwai akwai rigewa Allah kai mana mai kyau to min qabli an yatamassa kafin su shafi shafi juna sai Allah ce mi fa man lam yastata sai ce mi fa it'amu 60 miskina za a ciyar da miskini 60 an gare ko to nan 60 miskinan shin min qabli an yatamassa ko ko koda ya shafe ta yana iya fitar ciyar da miskini 60 tunda shi da ba a ce min qabli an yatamassa ba wadansu malamai suka ce shi ma a dauke shi akan min qabli an yatamassa kadiba cikin مذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشقيقي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين أبابي مطلق والمقيد ذاك يا كاو بياني أو كشو من سنن كلمة شن دفع إيهاد الاضطراب عن آيات الكتاب شمانا يا كاو بياني كشو من آية سنن كلمة شن دراسات في أصول التفسير نا أستاذ الدكتور كبير يونس الصفحة 60 ترى زوا صفحة 73 kuma ka diba duk cikin da ta tafai na usulul tafsir da usulul fiqh babul mutlaq wal muqayyad don ka ga bayanin malamai ni dai na baka misali to ayat da zamu dauka ta gaba ita ce inda Allah subhanahu wataala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard baka da masalan cewa Allah ya san abin da ke cikin samai da ke cikin kasai gaba dai ma yakunu min najwa imam abu ja'far al-madani ya karanta ma takunu min najwa domin najwa muannas ne an gane ko sai dai muannas ne lafzi ghairu haqiqi in an gada ma a ce ma yakunu an gane ko min najwa ko a ce ma takunu an gane ko ya an ce ma ta kunu an hankalta ma lafazin mu'annasin ya ce ma ya kunu kenan asirru an hankalta ma najwa bi ma'ana sirr ma ya kunu min najwa salasatin baya kasancewa an gane ko ko ba ta kasancewa ganawa salasatin ta mutum uku an gane ko illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudu din su wala khamsatin babu ganawa ta mutum biyar illa huwa sadisuhum Allah ne na shidda din su wala adna min zalika ba za a samu ganawa da ta yi kasa ga haka ba an gane ko tun da salasatin an kaci to kuma ko da ta mutum biyu ce an gane ko wala aksara kuma ko da abin da ya fi haka kenan nambobin da an ka baka adadin da an ka baka misali ne illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su aina ma kanu duk inda sun ka kasance thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah ya ba su labarin inda sun ka aikata Allah ya ce thumma yunabbi'uhum bai ce thumma yunabbi'uhum wa yunabbi'uhunna ba a taghlibi jaribin dhukuri ala jaribin inas da maza da mata duk in sun kai taro Allah ya sa abin da an kai bima amilu yawmal qiyama game da sun ka abin Allah zai ba su labari abin da sun ka aikata ran tashin alkiyama to nan kinayatu an aljaza bayan an ba su labari sai ayi sai a sakan ka musu inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani da ga dukkan komai mun ji wannan da kyau to da wannan ne wanda sai su ce da Allah yana tare da mutane ko ina a'a nan da yace da yace da inda yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum da yace illa huwa rabi'uhum nan ana nufin ilimin Allah yake tare da su da ikon Allah ba zatin Allah ba dalili kuma dibo karshen aya sai ce ni inna Allah bi kulli shay'in ali ba sani ko mun fahimta ba can cikin suratul hadid da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai ce ni wallahu bima ta'maluna basir kaga Allah yana gani dan ya nuna maka cewa ko Allah masani na dan ba dole bane an ce yana tare da kai ana ana rufin yana zatin shi yana tare da ku wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jama'a Allah ya ce to alam tara shin baka yi dubi ba ko baka gani ba ilal ladina nuhu anin najwa ga waɗanda an ka hana musu ganawa thumma ya'uduna limanuhu anhu sannan su dawo zuwa ga abinda an ka hana hane su wa yaratana jauna suna ganawa imamu hamza da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta wayanta juna daga intaja sun gana su ko yatana jauna an gane ko kenan ya tafa'aluna alhamdulillahi kathira yahdikumullahu wa yuslih balakum wa yuslih balakum to waye tana jauna malamin ismahu suna ganawa wayanta juna kuma suna ganawa daga intajani shi ko ya tanajura daga tanajani suna ganawa bil ismi ta hanyar abinda zai sa su samu zunubi kenan suna ganawa ganawar da za ta haifar musu da zunubi wal udwani da ta'addanci wa ma'asiyatir rasul da saba ma manzo wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka za su ga za su gaishe ka bi malam yuhayyika bihi Allah ba ta bi malam yuhayyika a bi malam yuhayyika bihi Allah saboda akwai lam harful jazmi an shafe wato ya unta karshe wadda take hasfu harful illa in harfi in fi'il ya zama to mu'tallal akhir ne ana shafe harful illa suna gaida ka da abinda Allah bai gaida ka da shi ba suna maka gaisuwa ba irin wanda Allah ya maka ba wa yaquluna fi anfusihim suna cewa a cikin kawunan su laula yu'adhibuna Allahu bima naqul an gane ko me yasa Allah bai musu azaba ba da abinda suke faɗa ban sani ko mun fahimta ba wai suna ganin yahudawa ne in sun kazo sai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaik mutuwa ta tabbata gare ka to ai da ba ko sun ce ya mutu ko ba su mutu Allah ya kaddara mutuwa Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam in ta jasa ce assalamu alaikum bal assalamu alaikum mutuwa tabbata gare ku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a a tai sannu sannu ya Aisha asad ar-rifq an gane ko yawwa shi yasa tsanantawa wani lokaci yana sawa masoyanka ma ba za su gane manufarka ba in ka tsananta a cikin wani raddi ko wani abu masoyanka ma bai iya gane dalilin da yasa ka yi zashi shi yasa in ka bi a hankali to yau da gobe za ta bayyana gaskiya sai a yi raddi mai kyau wai suna ganin in sun ce ma manzo Allah assalamu alayka inda annabin Allah ne yasa Allah bai bai kama shi ba to ai Allah shi ba irin mu bane ba wai da ya tunzura ba shi Allah kun fai kunu gare shi eh in ya tashi kama ka shi yasa lokacin da ya dace eh laula yu'adhibuna Allah bima naqul inda annabi na to dan ni muka ce bai assalamu alaykum kuma Allah bai to in ce ba an kai Allah irin dan adam mu na in mun kai hushi muka yi zayin ko ko dan adam wanda ya sa abin da kai bai saurin daukan mataki domin yin haka zai sa wani ya dauki matakin da bai dace an gane ko shi yasa malam bahaushe ce ba a mai da gayya da hushi Allah ce to hasbuhum jahannamu bar su jahannama ta ishe su ya salauna za su shige ta fa bi isal masir wa kuma ta yi muni sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kun kai imani idza tanajaitum ko idan za ku gana fala ta tanajo bil ismi wal udwan an gane ko kinan fala ta tanajo abin nan imam urwais wanda rawi ne na yaƙo an gane ko yawwa sai ce ya karanta falatan taju an gane ko falatan taju ya karanta gakku gana daga intajani kuma asali shi falatan taju na na sai an ka shahi nunin saboda lamu lamun na haici falatan taju amma can farko da shi da hamza da ruwai su suke sun karanta wayan ta juna amma nan fala tan ta ju shi ruwai shi kadai ne ya karanta haka almuhimmu dai gakko gana bil ismi wato ta fuskar zunubi ko kuna masu aikata zunubi wal udwani da ta'addanci wa ma'asiyatir rasul saba ma Allah to in za ku gana ga abin da za ku yi wa tanajaw bil birri wat taqwa ku gana bil birri ta hanyar da'a ma'ana ganawa wanda akwai aikin da'a cikin ta ko wattaqwa kuma da tsoron Allah ma'ana gana ku ta zama ta alkhairi shine abin da ake so ba sani ko mun fahimta ba domin in ganawa ta zama to ba ta alkhairi ba ai lamari ya baci sai ce mi wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda ilayhi gare shi kadai tuhsharuna za a maida ku mun gane ko to wannan shine ake cewa at-tarbiya bil badili malam misbah ka rike ta cikin ka'idodin tarbiya akwai ka'idodin tarbiya sun ka'ida dubu ya kamata wani ɗalibin ilimi ya yi a tarbiyyar islamiyya ta asilan wa tatbiqan almanahijo tarbawiyya al'asalibu tarbawiyya alwasa'ilu tarbawiyya suna nan zube mun gane ko to alhissiyatu wal ma'anawiyya annafi'a wa ghairan nafi'a mai amfani sai mu dauka wanda bai amfani kuma watsar da al-ishkalat haula tarbiyyar haditha kai binciken hoyawa gari al-ramma bari in bari bakin nan an gane ko malam misbahu at-tarbiyya bil badil in ka hana ba mutum wani abu to ka kama abin da zai yi in ka ce za ka hana zaman banza ka yi ka kawo aiki da Allah ya hana shan giya sai Allah halatta mana abubuwa da dama mu sha to nan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum sai ce ni fala tatanajo bil ismi wal udwan kaga an hana wannan to ga badi wa tanajo bil birri wat taqwa shi yasa in ka hana mutum wani abu baka bashi abin da zai yi ba to tabiyar ka ta samu illa ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah ce innaman najwa ko masu karanta da imana innaman najwi kadiban can alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safa ta 924 kaga bayani innaman najwa min ash-shaytani ita najwa daga shaytan ne ma'ana ganawa mummuna daga shaytan ne li yahzuna alladhina amanu dan ya bakanta wa masu imani da rai wanda yace qira'a ta jamhur li yuhzina alladhina amanu wanda ita ce qira'a ta nafi dan ya bakanta musu da rai an gane ko yawwa domin nan su masu imani in sun kai ganawa wadda ba ta mai kyau ba karshe da bakin ciki za a tashi in kuma sun kaga kafirai na ganawa wadda za ta cuta musu sai su yi sai su yi bakin ciki kenan li yahzuna alladhina amanu ko su sun kai ko akan su an kai duk da bakin ciki shi dan yake son su yi amma Allah ya ce walaysa bidarrihim shay'an ba zai cutar da su da komai ba illa bi idnillahi sai da idnin Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da Allah ne kadai mu'minai suke dogara Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza qila lakum idan an kace da ku ba a ce wa idza qila lakum ba alaram a taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas idan an kace da ku tafassahu ku dan matsa eh ku dan zakada inji abin nan ku dan gurgusa fil majalisi a cikin mi wurin zama jalasa yajlisu sai aka ce mi majalis jam'in shi majalis to fil majalisi a wuraren zaman ku in an ka ce kudan gurgusa an gane ku to fafsahu kudan gurgusa kudan matsa kenan imamu asim ya karanta fil majalisi sauran qurra kuma sun karanta fil majlisi a wurin zama sai zaman tonan fil majlisi nan an hankalta ma majalisa guda wadda ake magana kanta ko ko fil majalisi a majalisin ne daban-daban fil majlisi aljinsiyya ce sai zama to jinsin majalisin nan ko ake nufi sai su haɗe gaba ɗaya kira o'in to fafsahu ku dan matsa yaftahi Allahu lakum Allah zai yalwata muku an gane ko shi sama yazo cikin sunna ta'amul wahid yakfi al-ithnain ko abincin mutum guda yana isan mutum biyu saboda duk abin da an kasaniya mai kyau sai Allah ya sa mai albarka shi yasa idan kana samun arziki kana taimaka ma waɗansu sai kaga kullum Allah yana baka abin da kake ba su Allah ya samu albarka amma in ka samu kullum kake rikewa to har abin da ka samu bai isar ka muna gane ko to a dai dan matsa in dai matsawa tana yiwa Allah zai yalwata muku kenan alƙawari ne na Allah in dai kun ka yalwata mu sai Allah ya yalwata muku kenan in kun ka mace fa sai Allah ya mace wa idza qilan shuzu fan shuzu an yi mashinun don mamalin misbahu kun gane ko yawwa ƙira'ata nafi almadani da kuma imamu abu ja'far almadani sun zami almadani ya ne da ƙira'ata ibn amir al-dimashqi da kuma ƙira'ata asim asim mun ce al-kufi amma bi khulufin an shu'ba shi shu'ba khulufin anhu yana da sabani wa idza qilan shuzu haka sun ka karanta sauran kuma sun karanta wa idza ƙilan shizu wa idha ƙilan shizu shi shi ba shu ba sauran ƙura kenan sai zama to na shaza ana cewa yan shizu kuma ana cewa na shaza yan shuzu wa idha ƙilan shizu ya ka ce ku tashi fan shizu to ku tashi an gane ko ba a ce ka tayar da wani ba an gane ko yawwa na shaza shine irtafa wanzur ila al-idami kayfa nunshizuha a kira da sun karanta da nunshizuha fanshizu to ku tashi an gane ko kenan misali kai in ka ga wani babban mutum ko tsoho ko babban mutum wanda da kima a cikin al'umma ko tsoho wanda ya tsufa ko mace wanda tana da rauni an gane ko kana cikin mota musamman idan manyan manyan motocin da bus ko bus da ake cewa an gane ko sai ka ga suna tsaye ko mace mai ciki ko mara lafiya a sai ka tashi ka bashi wuri wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su yi to sai Allah ce yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daukakar da waɗanda sun kai imani daga cikin ku walladhina utul ilma kuma da waɗanda anka ba ilimi kenan waɗanda anka ba su ilimi da da imani an gane ko domin in akwai ilimi babu imani aikin banza ke sannan yan akwai imani babu ilimi to ba a samun daukaka babba a cikin musulunci shi yasa sai an hada biyu da Allah ce alladina amanu su ne alladina utul ilma waɗanda an ka ba su imani su ne waɗanda an ka ba ilimi ko kuma a waɗanda an ka ba imani to da waɗanda an ka ba su ilimi waɗanda an ka ba ilimi wanda a tare da imani muna ganewa kenan ko ya zamanto allazina amanu su ne allazina utul ilma saboda an ba su imani an ba su ilimi shi yasa an ka bambanta sifar su sabbi isma rabbikal a'la sai ce mi allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada duk dai Allah ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa ko kuma a'a a ce a'a yarfa illahu alladhina amanu da sun ka imani walladhina utul ilma da waɗanda an ka ba su ilimi kenan kuma da imani tunda matukan babu imani shi ilimin bai da amfani masalul ladina umilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara to walladina utul ilma da wadanda an ka basu ilimi darajatin darajoji ba daraja guda ba in kana da ilimi kana aiki da shi kana musulmi sai Allah ya daukaka ka an gane ko to wannan kamar kwadaitarwa ne Allah yake yi game da ni game da neman ilimi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani na game da dukkan kai aikatawa ko ko Allah mai baku labari na kuma masani na mai baku labari na kuma zai saka ka muku dan ba wai kawai ya sani bane shikenan magana ta kare an gane ko yawwa to inda an ce na saza yin shudu da na saza yin shudu duka dai ma'anar su daya an gane ko yawwa kamar yadda laraba suke cewa akafa ya akifu kuma a ce akafa ya akufu an gane ko yawwa kharasa ya khrisu da sadun da kharasa ya khrusu shine yana kirdado ko ƙarya inhum illa ya khrusuna lugha ce a larabci sai ka karanta littattafai zaka ga yadda irin waɗannan suke in ka diba nan afirka mana littafi da tattaro abwabul af'al na wato hisnul rasim fi ilmi tasrif na abdullahi bin fodiyo kanin shehu usman dan fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin alfiya ce rubuta baiti dubu cikin ilmu sarf baiti dubu an gane ko in ka samu wannan littafi sai ka karanta shi ka gane yadda baitotuka da abin da suke wannan na dan baka misali ne ban ce dole shi sai shi ba in kana so ka nemi duk littafin da kaka so na sabu ka karanta eh in baka gana ko baka karanta sabu wannan sha'ani ne naka ni ba wanda ya shafe kai Allahumma amin shawara ta nake bayarwa ka san wani da ka ba shi shawara to ka dan muke shi Allah kai mu mai kyau to eh aya ta gaba wadda zamu duka wadda akwai tawjihul qira'ata a cikin ta ita ce wato aya ta 18 a cikin suratul mujadala ko mujadila amma ba shi yiwuwa mu samu fahimtar ta dole sai mun koma wato aya ta 14 inda Allah ya ce alam tara shin baka gani ba ilal ladina tawallau zuwa ga waɗanda tawallau sun jibinci lamarin waɗansu mutane kauman ma'ana sun ɗauke su abokanan waliyansu abokanan ɗasawa da su ghadib Allahu alaihim su ko waɗannan mutanen Allah ya fushi da su an gane ko kenan kafirai ne munafikai sun ka kulla alaka da su sai Allah ce baka ga waɗanda sun ka kulla kawance ce ne da munafikai ba ko da kafirai ba a boye su munafikai a boye suke mu'amala da kafirai ma hum minkum Allah ce su waɗannan mutanen ba su daga cikin ku wala minhum kun ba su daga cikin su an gane ko munafikan misali munafikai daga cikin musulmai koko munafikai daga cikin ahlul kitabi kenan su munafakai sun kulla alaka da munafikan ahlul kitabi ko sun kulla alaka da kafiran ahlul kitabi su ahlul kitabi ba su daga cikin mu'minai kuma su ma ba su daga cikin su su ahlul kitabi yahudawa ne na madina an gane ko ba su daga cikin larabawa kenan ba wani dalili wanda bai sa wasu kulla alaka da su amma abin da zai nuna wa saboda su hatan suka yi da munafikan ahlul kitabi da su kafiran ahlul kitabi da mushrikan da mushrikai munafikai na madina abin da suke so a yi ma musulunci zama guda sai su bayyana kiyayyar su Allah kai mu tsari eh sai Allah ce wa yahlifuna alal kadhibi suna rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamuna sun san da ƙarya suke yi a'adda Allahu lahum adaban shadida Allah ya musu talan azaba mai tsanani ka karanta ayoyin da sun kai zance da za a yi munafikai azaba cikin alqur'ani innahum sa'a ma kanu ya'maluna Allah ya ce yayi muni abinda suke aikatawa abinda sun kasance suna aikatawa ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsuwar su junnatan kariya asalin junna shine sulke to shi sulke kariya ce wanda ake gani wato abin da maddiya shi kuma rantsuwar da sun kai kariya ce mi ma'anawiyya fasaddu an sabilillahi kana iya cewa saddu sun ki bin hanyar Allah daga sadda ya suddu suduran ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa ko ko fasaddu an sabilillahi sai da mun to muta'addini sadda ya suddu saddan ai fasaddu nasu an sabilillah sun kange mutane daga bin hanyar Allah domin sun ki bayyana kafirai a yaƙe su a halaka su sai sun ka zama to suka zama to munafikai kaga sun kange mutane suna nan suna ma musulunci zagon kasa da koyi su sun kibi sun kuma barin wani yabi Allah ce to falahum azabun muhinun ko suna da azaba wadda take ta wulakantarwa in tabe wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke da kama da suratul munafiquna sai dai yadda abin shi ke ita suratul munafiqun yadda Allah subhanahu wataala yayi bayanin munafikai da an ka zo sai an ka ce mi dibo ittakhadhu sai an ka ce mi ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai an ka ce mi innahum sa'a ma kanu ya'maluna an gane ko amma can cikin suratul mujadala da an ka ce a adda Allahu lahum azaban shadida sai an ka ce innahum sa'a ma kanu ya'maluna sai an ka ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin kun gane ko to sai Allah ce lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a bari mu yi fasaran malaman zauri amwaluhum dukiyoyinsu wala auladuhum da ƴaƴansu an gane ko lam tughniya anhum ba za ta amfane su da komai ba min Allah a wajen Allah ko daga Allah shay'an wani abu wasu fassara min bi ma'ana inda inda Allah sai Allah ce to ulaika ashabun na waɗannan su ne ƴan wuta hum fiya khalidun suna masu dawama a cikin ta waɗanda an ka kaddara ma dawama Allah kai mu da tsari sai Allah ce yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai taro su gaba daya Allah mu bai ce wa yab'athuhun ba a taglibi janibin dhukuri ala janibil inas an yi rinjaye da bangaren maza kina akan na mata fa yahlifuna lahu sai su yi ma Allah rantsuwa kama yahlifuna lakum kamar yadda suke yi suke muku rantsuwa wa yahsabuna annahum ala shay ga inda taujihin yake wa yahsabuna wato abin nan imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kathir al-makki da imamu abu amr ibnu al-ala al-basri da imamu kisai al-kufi sun karanta wa yahsibuna annahum ala shay sauran sun karanta wa yahsabuna annahum ala shay'in ko ba karan bane suna batun cewa su akan wani abu suke ban sani ko mun fahimta ba to in an ce yahsibuna da yahsabuna duk dai ma'ana guda ce wannan ya nuna mu da cewa munafikai yadda suke rantsuwa ta ƙarya ga mutane saboda dabi'a su ta lalace har da Allah suna gani akwai da za su cuce shi an gane ko yawwa to idan muka duba wa yahsabuna qira'a ce ta ibnu amir ad-dimashqi da asim al-kufi da hamza al-kufi da abu ja'far al-madani sauran kuma sun karanta wa yahsibuna an gane ko yawwa to wa yahsi wa abin nan suna zato akan wani abu suke ina ana nufin suna akan wani abu na na gaskiya mun gane ko ba ana nufin suna zato akan wani abu tun da dama saman kasa suke ko ba garan bane ko da alkiyama ai akwai kasa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ba ana nufin ba sa saman kasa ba wa yahsabuna annahum ala shay'in suna zato suna akan wani abu ala innahum humul kadibun Allah ce waɗannan inna littawkidi hum humul kaga nan hum litta'kidi shi kuma alkadibuna sai an kai hasr hasr biyu an kai hum da alkadibuna domin alkadibuna khabar ne ma'arifa ne hum kuma innahum ma'arifa ne ma'arifa da ma'arifa ya zan mi mubtada ma'arifa khabar ma'arifa ya zan hasr ga hum kuma ya zan hasr ma'ana kuma an kada da inna mu'akkidata na nuna ƙarya su ta kai ƙarya Allah ce waɗannan su ne su ne su ne su ne su ne makaryata Allah ta muna sani to kaga wannan ya nuna cewa rabi'a su ce yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya shi yasa Allah ce wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitratuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina kashi ce ma Allah su ba mushrikai bane eh kwarai ko Allah ma sai sun yi mai ƙarya dama in mutum kamar in mutum ya riga ka san in kana yin abu yau da gobe za ka kai inda ma abin duk zai rikice maka hmm Allah kai mu da tsari to ƴan uwa ne ya kamata mu dakanta mu jaburki sai zuwa darasin mu na gaba abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh